sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan, dayar fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman sunna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya, tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin. Kamar yadda darar fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darun fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darun fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darun fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darun fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin har ila yau darul fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faza ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida. Darul fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مهدساتك هدوى أنا مسلاتين أبو هريرة رضي الله عنه يو الهميس تقوس قوة رمضان شكرا تدبو ليلة لهدو لأربعين لهدو وانده داتي لثلاثين قوة مارس shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mun kwana a cikin suratul waƙi'a akan aya ta hamsin da shida bayan da muka ji bayani dangane da gidajen aljanna da masaukan mutane a ciki da bambancin mu idan mun shiga aljanna wasu suna sama da wasu Allah ka samu zama yan aljanna bayan nan Allah tabaraka ta layi maganan ashabu shimal ya faɗi irin hatsarin da suke cikin sana azabar wuta da ruwan zafi suna da inuwa ta tururin wuta wadda ba ta da daɗi Allah ce labaridin wala kare ko to an faɗi dalili saboda a duniya sun yadda suke so kuma sun yi shirka don haka mun ɗau darasi cewa duk wanda yawa da yake so a duniya to ba zai ga wanda yake so ba a lahira zai ga wanda baya so a cikin wuta Allah ya yi magana a cikin wuta dangane da shajaratu zaqqum wato da muka ce wata itanya ce mai tsananin ɗaci mai masifa mai hamami za su ci ta dole kuma su sha ruwan zafi ubangiji ce za su rika kwankwadar ruwan nan irin kwankwadar da raƙumi mai jin kishirwa yake yi makasari to Allah ka kare mu za mu tashi kan aya ta hamsin da bakwai nahnu khalaqnakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلما تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسؤولين على أن نبدله على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun mu muka halitta ku tashin farko to me zai hana ku gaskata da tashi na biyu karon farko Allah ne ya halitta yayi ka sadda babuka lam takun shay'an madhkura yanzu kai da kake raye shekara 100 da suka wuce ba a san za a yi ka ba wataƙila uwar da ta haife ka ba ba a san ta ba ba a san za a yi ta ba uban da ya haife ka ba ba a san za a yi shi ba to don menene wanda ya ka lokacin da babu ka kwata-kwata don menene kake karyata cewa zai iya sake yin ka daga bayan bayan da ya yi ka kashe ka ne don me da ba zai iya da kai ba don haka nahnu khalaqnakum awwala marra mu muka halice ku karon farko falawla tusaddiquna an-nash'ata al-ukhra don me da ba za ku gaskata tashi na biyu ba afara'aytum ma tumnun kun ga maniyin da kuke fitarwa a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun ku kuka yi abin ku ko Allah ne ko mu ne muka halitta shi lokacin da namiji yake jin sha'awa zuwa ga iyalinsa lokacin da sha'awar take zaburowa Allah ta'ala yakan halitta wannan maniyi a cikin jikin sa bayin sulbi wa tara'ib ya gangaro ya gangaro domin Allah na son ya halitta da shi to wannan manin ku kuka yi shi ko ko mu muka yadda mu kai manin da ka liste karshe naka ne kai ka yi shi ko wanda ya furza shi shi din ne ya halitta shi haka dai ku a ciki shi yasa baka san yaushe ne mata ka za ta dauki ciki ba yaushe ne Allah zai ba mata kaiwa baka sani ba Allah ya ce nahnu qaddarna bainakumul maut mu muka wato hukunta maku mutuwa kamar yadda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowanne mai rai sai ya dandane mutuwa komai matsayinsa wanda suka fi kowa matsayin ma sun riga sun dandana sun wuce yanzu mu yan baya ne kenan amma manzanni duk sun dandane mutuwa annabawa sun dandane mutuwa to waye rage kenan sauran ya ayyuhan nas to haka nahnu qaddarna bainakum al-maut mu muka hukunta muku mutuwa wama nahnu bimasbuqina ala an nubaddila amsalakum ba a rinjaye mu in muna son mu hurhura irin yau in Allah na son duk duniya ya tada ita ya wata irin ta wannan bai bai gagara ubangiji wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun kuma mu tayar da ku cikin abinda ba ku sani ba ranar alkiyama ولقد علمتم النشأة الأولى hakika kun san tashin ku na farko kun san halittar ku kai din ne shekara 40 da suka wuce ne ka halitte ka ko shekara 52 da suka wuce ne ko shekara 28 ne da suka wuce ko shekara 17 ne da suka wuce kun san wannan laula tazakkarun ina ma za ku wa'aztu da wannan na farkon ya nuna muku na ƙarshe da yawa a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi hujja da halittar mu ta farko da ya don ya tabbatar muna da sake talitta mu da zai bayan mu rubuce amma mushrikai kwakwalwarsu ba ta yi ɗaukar wannan wa ƙalu ai za mitna wa kunna turaban wa izaman ai da la mukhrajun aw ta'ara inna la mab'uthun yanzu bayan mun mutu tsutsa ta cinye kashi yayi sanyi ya rududdige kuma haka za a sake tada mu وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ya buga mana misali ya manta da halittarsa yace wa zai tada dagaggun ƙasa wa zai tada su bayan mutuwarsu wa hiya ramin bayan sun rududduge sai la taqul yuhyiha alladhi anshaha awwal marra kace wannan da yesu sadda babu ko tukar shi zai tada su daga tukar yanzu wanda yake daga digon ruwa wulakantacce don me da ba zai iya tada kai daga kasusun ka da suka rage ba da wannan da wancan wani fi girma أفرأيتم
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
أفرأيتم ما تحرثون shin mutane kun lura da abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu ku kuke fitar da ƙwayarsa aw nahnu zaruna ko muni masu fitarwa manomi idan yazo abin da zai kawai zai shuka ko yayi bizne sannan ya zo ya noma ya cire yabanya sannan ya sa ido ya gami Allah zai in Allah ya so ya yi ruwa in ya yi ruwa in Allah ya so ya tada shi a haka a haka har ya girma in Allah ya so sai ya yin ruwan da zai ƙara raya shi sai ya bushe ya lalace ya yankwane idan kuma Allah ya so sai ya girma ya yi ya yi kanu sai ya turu ƙwari su ce ba ka da iko a kansa in kai feshi abincin ya rube ya lalace in ka bar shi abin nan fari su cinye to wane ne yake tada shi har ya kai ga abinci a sussuke a sheke a dafa ku ci ku ji daɗi wa yake wannan Allah ne shi kaɗai don haka nahnu nahrus wallahu yazra har muke noma muke yi amma fitarwar da rayarwa ke yi Allah kamar yadda an zuwa kawai zai gurin amarya ya ji daɗi wa zai samar da abin da za a haifa Allah kamar yadda Allah ce inna Allah faliqul habbi wan nawa duk abin da kaga ya tsiro Allah ne ya tsirar da shi shi sa wani wuri ba tare da an shuka ma sai Allah ya tsirar da shi law nasha'u laja'alnahu hutaman da mun so sai mu lalata shi sai mu mai da shi lalatacce kaga Allah bai ce da mun so sai mu kita da shukar ba domin in shuka ba ta tashi baka sa rai ya fi bakin ciki a ce kayi noma noma ya yi kyau iri ya tashi a dawa ko gero ko shinkafa sun girma sai an kusa cirewa sai Allah ya sako mummunan fari sai ya bushe ya lalace da wannan da ciya tun farko noman bai fito wani ga bakin ciki sai Allah ce launa sha'u la ja'alnahu hutaman fa zaltum tafakkahun sai ku da kuna shan inuwa kuna tira kuna fadin ai wallahi noma bai yi dadi ba ya lalace inna lamughramun kuna fadin lalle akwai zunubin da muka yi bal nahnu harum kai Allah dai bai so mu ci wannan abinci ba ku zo ku zauna kuna firar da matan amfani wannan firar tana dawo da abincin ba za ta dawo da shi ba a fara'aitu bulma allabi ta shirabun أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم الماء الذي تشربون kun ga ruwan nan da kuke kwankwada kuna sha kuna koshi a antum anzaltumuhu min almuzni ko ne kuka saukar da shi daga giragizai am nahnu almunzilun ko mu muka saukar da shi iyaka ka ka tona kasa ka yi rijiya ka ga ruwa ko ka je gulbi ka ɗebo ko ka jira ruwan sama ya sauka amma kana kaga halittar ruwa dan adam ya fasa ya diba ya gano yadda Allah yake ruwa HO H2O ko hydrogen 2 plus oxygen to to yau naka hydrogen ka hada naka oxygen ka sabar da robo haka iyawa so inda kana iya rayuwa babu ruwa to da sai ka daina shan ruwan ubangiji to baka iya rayuwa babu ruwa sannan kuma inda kana iya naka ruwa sai ka sha naka gabar na ubangiji duka waɗannan ubangiji yana faɗa mana su ne don mu gano girmansa mu gano cewa babu shakka shi ya cancanci mu bi shi mu bauta masa Allah ce launa sha'u ja'alnahu ujajan wa laula tashkuru da mun so duk ruwan da a duniya sai mu mai sai mai zartsi da sha'uwa yanzu in ka je teku duk yadda kake jin kishirwa ba ka iya kurɓar ruwan teku saboda ta keke da gishiri kuma faɗa muku hikimar wannan ruwan cikinsa ne halittu ke iya rayuwa da ruwa ne irin wannan namu manyan halittu da ke rayuwa a teku ba su iya rayuwa Allah ce to da gangan muka yi waɗancan da zartsi wayannan ko muka yi su da daɗi yadda za ku sha ku ƙoshi ba ka sanin muhimmancin ruwa sai ka yi da azumi a sakkwato ko yola tsananin zafin rana kishi ya kai kishi lada ya ce allahu akbar allahu akbar ce ka yalla dai shi ma albarka daga mu bai lace ya ci gasa a gidan rediyo a ta kaji ba gobe wai abinda suke yi in aka baka tambaya ka amsa to in ka amsa daidai sai a ce to ka faɗi waƙar da kake so sai a sa maka to ga azumi ne sai aka ce ya ci ya ci me za a sa maka sai ce ku sa min kiran sallan mangariba me yake so a sha ruwa to baka gane daɗin ruwa sai kana jin kishi irin da mai azumi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai azumi yana da murna biyu murna lokacin buɗin baki da murna ranar da ya gamu da Allah Allah ka haɗa mana wannan gaba ɗaya. Launa sha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkuru me yasa ba za ku gode ba? Na'am.
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نعم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
سبحان ربي العظيم أفرأيتم هم؟ أفرأيتم النار التي تورون kun ga wutar da kuke hurawa wadda kuke hasawa wadda kuke kyastawa a antum an sha'atum shajarataha ku ne kuka kage halittar itaciyarta am nahnu al-mushuna ko mu ne muke kagawa wuta iyakacin ka kasta kastu ko ko ka kunna ashana ko kuma idan ada ne ka samu kankara ka buga ta da yar uwarta duk da hanyoyin da ake kunna wuta kai ke yin wutar ko Allah ke yin ta kaga Allah ya tuna mana dangane da halittar mu daga mani ya tuna mana ruwan da muke sha ya tuna mana a wutar da muke kyastawa wanda nuna ashe wuta tana taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwarmu domin kusan da ita ne muka bambanta wajen abinci da dabbobi dabbobi komai ɗanye suke cinsa in sun katso daga ita kai haka za su ci sannan in wake ne suka bi haka za su bi su cinye nan za su yi roro abinsu nan za su ci in nama ne suka kamo dabba haka nan za su ci ko in ka gama gita ka muka dangare sai ta kai ta gasa ga wuta haka zaki iya kama da nisa nan zai farke ya ci danya to kai dan adam kai ne Allah ya maka tsarin kana akwai wuta wadda zaka gasa ko ka soya ko ka yi tsire ko ka yi agashe ko ka yi kilishi ko ka yi wannan ko ka yi balangu ko to wannan ni'ima ce kuma da ba don wuta ba ba za a yi ba kenan samun wuta ga rayuwar mu shi ma hikima ne kuma wutan nan cikinta za a samu haske cikinta za a samu fawa wannan wutar da kuke gani daga waccan wutar ne tabaraka ta'ala ce nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin mu muka sanya wuta ta zama fadakarwa aƙalla duk lokacin da wuta ta ƙone yatsanka kana tuna ranar lahira kana tuna wutar lahira ka ganta kawai tana ce balbalbal ta kama wani shago ko ta kama wani gida ko ta kama wani ofis ana ta ƙoƙarin kashe ta ka ji irin zafin da take bugowa zai tuna maka da hariru jahannam don haka wuta ta kira ce shi yasa wani matashi bawan Allah mun kawo labarin cikin abokin tsira yara 'yan mata suka je excursion sai bas ta taso ta baro su a daji ba a san ba ta nan ba ko da ta shigo da gudu bas ta riga ta wuce hankalin ta ta shaka ta tafiya cikin dokar daji sai da ta cimma wani gida ga ruwan sama ta kwamfasa yaro matashi ya buɗe ya yarinya kyakkyawa daga ina haka take kaji kaji abin da ke faruwa sai ce bari in baki wurin kwana kuma ɗakin samari ka san ba yawa gare shi ba ko ciki da falo ne guda ɗaya ne haka shi ɗaya rinka zuwa yana sai masa wasu wasu ita dai bata sa abin da ake ba ita dai sai ta kamar tana bacci sai ta ɗaga kai sai ta ga kyasta a shana ya sa hannunsa ya yi haka sai ya sa yawo kuma ya goge can an jima ya komai aka waye gari ya raka ta ya nuna mata hanya ta tafi gida hankalin babanta ya tashi an ta kwana ba ta gida ƙarshe tambaye ta me yake faruwa ta ce kaji kaji ya ko ɗauko ta ya zo da ita ko da ya zo ta ba shi labari yana ta ƙone yatsansa ko da ya zo yaro ya ɗaure yatsa yana ta jinya ya ce nesa ne ka gano ya ce wallahi kaji kaji abin da ke faruwa wata ce ta kwana gidana bisa uzuri da kaddara sai shi yana ta gwada min auka mata sai in kunna ma yatsa na wuta don in cire wutar lahira da na ji zafin ta sai in cire sai ce to hala kai baka da aure sai ba ni da aure baka da abin aure sai ba ni da shi yake to ita wannan kana son ta sai ya doki kai kasa yake to an biya ma sadaki daman kana da gida saboda mai tsoron Allah irin wannan ake ake nema ko ba haka ba yawa ba irin su oo ba Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mu muka sanya ta ta zama wa'azi wa mata'an lil muqwin kuma ta zama guzuri ga matafiya matafiya a da in aka shiga daji lokacin sanyi kaga babu hema babu wurin hutawa su to sai dan kunna wuta sai a kewaye ta dan samu dumi shi muke ce ma hosu hosu ko yawwa sai dan ji hosu hosu fasabbih bismi rabbikal azim to ka tsarkake ubangijinka mai girma da sunansa sabbih isma rabbikal subhana rabbiyal azim wannan ayar da ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zuwa sunan nabi daud yace ku sanya ta a cikin rukuyi da sabbih isma rabbikal ala ta sauka sai ce wannan kuma kusan ya ta sujudar to da ka rukuyi muna ta subhana rabbiyal azim muna bibiyar wannan sura ka tuna wannan sura fasabbih bismi rabbikal azim da ce wanda manzo Allah aluha fi rukuyikum in ka je sujuda kuma ka ce subhana rabbiyal ala ka tuna sabbih bismi rabbikal ala da ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aluha fi sujudikum to subhana rabbiyal azim ولا أقسم بمواقع النجوم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
فلا أقسم بمواقع النجوم Allah ce ba sai na rantse da masaukan taurari ba fala uqsimu kun ganin ma'anarsa uqsimu ina rantsuwa ko amma sai Allah ya kawo la wadda ba nahiya bace ba nafiya bace mazidatul litawkid an ƙara ta ne don a ƙarfafa magana ba don a kore magana kamar da Allah ta'ala ce la uqsimu bi yawmil qiyam la uqsimu bi hadha al balad fala wa rabbika fala wa rabbika la yu'minuna ko to wannan ladin maziratul littaukin ma'ananta ba bukatar mu rantse shi yasa mala abubakar gumi Allah ya ji kansa a fassara sai ke ta ba sai na rantse ba fala uqsimu ba sai na rantse ba bi mawaqi'in nujum da masaukan taurari wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim kuma haƙiƙa masaukan wannan rantsuwar da ne da masaukan taurari babban magana ce law ta'lamuna inda kun sani ba ku sanin ba amma zai yi nan gaba ku san wani abu a ciki menene Allah ya kiran su aka sace innahu laqur'anun karim wannan abin da ake karanta muku littafi ne mai daraja abin karantawa ne mai albarka mai alfarma fi kitabin maknun an ciro shi daga wani littafi boyayye shine lahul mahfuz kamar da dace bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz tsararren allo wanda yake a hannuwa a hannun mala'iku. Innahu la ƙur'anun karim fi kitabin maknun la ya masuhu illal mutaharo. Can inda yake ba mai taɓa shi sai masu tsarkakakku wanda ka tsarkake su ne mala'iku. Fassara wannan da ƙur'ani cewa ba mai taɓa shi sai mai tsarki bai daidai da siyaƙin ƙur'ani ba. domin ta inna wula ƙuran ka fi kitabin an ɗebo shi ne cikin wani littafi makanun ɓoyayye la ya masu ilal mutaru yana can adana kowa bai taɓa shi ba mala'iku ba aljanu ba su kai gare shi to daga ta ka ɗebo alƙurani amma kaga ta ba mai ijtihadi da istinbadi ba laifi mu ce tunda an ɗebo ƙurani daga inda ba mai taɓa shi sai mai tsarki to anan ma ya kamata kar kowa ya taɓa shi sai wa to wani ne mai tsarki to kaga nan ne kuma sai a dawo kuma anan malamai suna karin junan su sami la yamassu alqur'ana illa tahir wane ne tahir at-tahir shine wanda ya alwala at-tahir shine wanda yayi tsarki bayan najasa at-tahir shine wanda ya wanka bayan janaba at-tahir shine wanda bai da hadas ko wani iri at-tahir shine mumini wanda bai shirka to wanne ne za mu fassara shi da shi a an muhawa a wasauwa haka malam albani rahimahullah cikin tamamul min da ya faɗa sai mu ɗauke shi ga ausa'u babihi cewa duk mumini manzo Allah sai ce innal mu'mina la yanjus mumini bai zama na jasa to ashe yana da tsarki kenan su waye na jasa innamal mushrikuna najas zaka kace fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hada لا يمس إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين قرآن الناس saukakke ne daga ubangijin talikai kuma an ɗebo shi ne daga wuri mai daraja kamar da Allah ya ce faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi sabara kiramin bara Qur'anin nan wanda ya so ya wa'azu babban abu ne abin kwarai an ɗebo shi fi suhufin mukarrama daga takardu masu daraja marfu'a an ɗaga su mutahara tsarkakakku bi aidi safara su da hannayen mala'iku kiramin masu daraja barara mutanen kirki mun ce musu mutane kuma mutane ba ne barara almala'ikun kirki to za mu ce ba wai masu kirki nagartattu su ne barara albaru shi ne nagartacce to wannan rantsuwar da Allah ta baraka wa ta'ala fala uqsim bi mawaqi'in nujum mun taɓa yin magana a kanta ba ma sau guda ba a cikin tafsiri da cewa matsalan taurari a lokacin da ƙur'ani yake sauka matsala ce da sai da ɗan adam ya kalla ya ce ga wani tauraro can ƙila yana tunanin daga nan ya kai nisan illela ma'ana a kilomita saba'in ko wani ce ka ƙila ma ya fi ɗari wani ce wa ya sani ko bai kai haka ba saboda babu jirgin sama ma da za a cira a yi tafiya kilomita dubu goma a gaba ba a daina ganin sa ɗan ƙarami ba to taurari halittar ubangiji ne iri uku ne akwai single star irin wannan duniyar da muke cikin ta tauraro ce wannan duniyar duk girman ta matsayin tauraro take akwai binary stars wayanda kaman tagwaye ne gwame da juna suke akwai multiple stars wannan rana da muke ganin ta da haskenta da girman ta ta duk inda ka zagaya duniya kana ganin ta to tauraro ɗaya ce daga cikin taurarin duniyar ƙasa wance sama ta ƙasa tunda Allah ya faɗi sab'a samawacin ne ko to wannan sama'ud duniya rana ɗaya ce daga cikin taurarin da ke cikinta tsakaninmu da ita yanzu ilimi ya gano an kiyasta an lissafa an yi bincike kimanin kilomita miliyan ɗari da hamsin ke tsakaninmu da ita kilomita miliyan ɗari da miliyan hamsin yanzu kaga dai duk nisa dai munan garin sai a ce makka ko to duk makka daga sokoto ba ta kai kilomita dubu biyar ba daga kano ba ta kai dubu hudu da dari biyar ba daga Legas ba ta kai dubu hudu ba kilomita dubu hudu makka ba ta kai ba to kadiba kilomita miliyan miliyan ɗari da hamsin tsakaninmu da rana kenan akwai pluto wanda shi ya fi kowane nisa ya ninka nisan rana sau hudu ma'ana kilomita miliyan 600 ke tsakaninmu da shi wai don ka fahimci cewa nisa ga wayannan taurarin nisa ba na wasa ba sannan manya ne kamar duniyan nan tamu nisan yasa muke ganin su ƙanana kuma hakikani ba fasu muke gani ba mawaka irin su muke gani inda suka gurbin su muke gani inda suka taɓa bi suka wuce ne muke gani idan ana awon taurari ga ilimin kimiyya ana auna shi ne da suratul daw light speed yanzu in ka haska fitila mai haske na kwarai a kowane sakan guda za ta yi tafiya kilomita dubu ɗari uku sakan guda kilomita dubu ɗari uku kaga a binti ɗaya ka ce dubu ɗari uku sau sittin zai zan miliyan uku sau shidda kilomita miliyan goma sha takwas haske ke tafiya cikin minti ɗaya to wannan shi ne minti na haske to da shi ake awon nisan taurari ita wannan rana tauraro ce tamu ta kusa da mu wadda mu muna biye da ita ko ita tana biye da mu muna kusa da juna makauta muke da mu da ita duk muna hangen taurari ne irin hangen da munan muke yi ma rana da ɗan adam zai ce wurin rana haka zai hangi taurari kamar yadda muke ganin su tauraron da ya fi kowane kusa da ƙasa wanda daga shi sai ƙasa ya yi ƙasa-ƙasa ƙwarai tsakaninmu da shi da hiya shekara hudu da wata shidda shekara hudu da wata shidda nan fa na faɗa maka minti ɗaya ka buga shi ka ce awa ɗaya ka buga shi ka ce yini ɗaya ka ce wata ɗaya ka ce shekara ɗaya shekara hudu da rabi tsakaninmu da tauraron da ya fi kowane kusa da ƙasa ilimin kimiyya ya gano tsakaninmu da su taurari ana samun tafiyar shekara biliyan goma tsakaninmu da su na haske shi yasa Allah ta'ala cewa ma qadarullah ka kadi ba san girman Allah ba ko shi yasa Allah ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halitta kuma komai wane ka sama da kasa su halitta su adda daraja su babban abu to da ka na Allah ta halitta fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim wannan babban rantsuwa ce inda kun sani amma tsakanin ku da Allah sabai sun san wannan ba za su sani ba ko mu abin da muka sanin kamar wani abu ne kamar almara in ana faɗa mana sai mu ga hankali bai ku ɗauka na taɓa buga misali wani malami shi ma ya buga irin wannan misali da yadda muke ganin duniyan nan muna ganin girmanta in an ce mana aljanna gidanka ya kai girman duniya gaba sai ka to duk me zai yi da shi ko sai ka ga ya mai yuka girma to dan adam jinjiri san da yake cikin ciki wata duniya sai yake cikin ta kamar yana cikin gulbi yayi yawo yayi yawo yauniya wani lokaci ya kai wata shida bakwai mace za ta wahala ya ta shure shure yawo ne yake in ya gama sai ya lahi sai shu ya je ya huta shi a cikin cikin nan bai taɓa tsamani akwai duniya da ta wuce cikin nan da yake cikin sa za ka wannan ƙware ita a duniya a wurinsa in ka ce masa ai za ka fita wata duniya wadda wannan duniya da kake cikin ta tana cikin wani ƙaton ɗaki ne wanda mutum mai irin wannan duniyar ga jikinsa guda ɗari biyu ko ɗari biyar za su sai ci haba sai ka ce to kuma wannan ɗaki a cikin wani gida ke akwai irinsa guda ashirin ka ji wata ƙarya kuma sai ka saka shi kuma wannan gida a wata unguwa yake unguwar a wata local a wata gunduma yake gundumar a wata local government take local government a state take state cikin ƙasa take ƙasa guda ce daga cikin ƙasashe 260 a duniya zai ci haba wannan albarar ta ta saci ta sani ciwon kai to haka in ana magana yaro na buwa saboda abin da muke gani shi kadai muka sani don haka duk halittar mu canza ta yi za ta canza ta zai ranar alkiyama don me duk da idanunka bai iya gani abin da alkiyama saboda yayi kadan ayi shi ne kawai don yan wannan duniya da kake cikin ta kamar da can cikin ciki an yi maka daidai iya abin da kana da idanu kana da kunnuwa kana da hanci kana da cibiya wadda nan ake kawo maka abinci komai ai maka shi daidai iya nan kana fitowa duniya za ka fara kuwa ka fara kuka wai kai ka shigo wani wuri da baka saba ba sai a fara ko ba ka ba sai baki ya fara motsi ubangiji ya fara koya maka nemi nonon da zaka tsotsa alhalin can ciki baka tsotsan nono to rana da muka ce muku tana cikin nujum amma fa kusa da mu take kuma tamu ce ɗaya ce daga cikin taurari miliyan dubu ɗari hudu wa'inda suke cikin majarra guda wannan da ake ce ma darbu tubbana milki way ko milki way ho hanya ce guda kamar ka ce daga sakkwato zuwa rafa a Najeriya ko a jihar Sokoto ko a duniya hanya ce daga Sokoto zuwa Raba to a sararin sama ne akwai ta hanya wadda ake kira Milky Way darbut tubbana wannan darbut tubbana din yana da tauraro miliyan miliyan dubu ɗari hudu rana guda ɗaya ce daga cikin su kaga wannan in ba don yana ilimi ba sai mutum ya ce ƙarya ne shi sa Allah ta ce wasu sama abadaina bi aidin da ƙarfin mu muka yi sama duk ƙarfin mai ƙarfi ne alƙawiyul matin alƙawiyul azim shi ya yi ta sai ce ina la musi'un ƙara faɗaɗa ta nema muke ba don haka ubangiji ma bai gama halitta ba ta ƙara faɗaɗa ta yake to kaga kenan da Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum yana magana ne game da wuraren da taurarin suka sauka suka wuce kuma hakikani shine muke gani yanzu tauraron da muka ce ya ta kowane kusa da duniya tafiya haske shekara hudu da rabi ko to idan ya dushe Allah ya halaka shi ya mutu don yadda muke rayu mu mutu su suna mutuwa idan ya dushe sai an shekara hudu da rabi mutanen duniya na ganin haske kamar yana kamar yana to ina ga tauraron da tsakanin mu da shi akwai shekara ɗari akwai wanda tsakanin mu da shi shekara dubu akwai tsakanin mu shekara miliyan dubu wani kenan tun kafin a halitti annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tauraron ya daɗe da mutuwa amma yanzu muna muna ganin shi zamanin su annabi musa duk sun gan shi su annabi isa sun gan shi wannan al'umma farkonta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sabai duk sun ga waɗannan taurarin amma wasu sun mutu da daɗewa menene muke gani mawaƙa muke gani gurabunsu ne muke gani to su ne Allah ke rantsuwa da su shi yasa cewa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan rantsuwa babba ce amma fa inda kun sani to ba za ku iya sani ba sai dai alhamdulillah mu Allah ya taimake mu mun da san wani abu yanzu a ciki albarkaci gaban zamani kuma alƙawarin Allah ne shine ya faɗa a cikin alqur'ani yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid za mu gwada musu ayoyinmu a sarari mu gwada musu ayoyinmu a kawunansu har sai sun gano cewa alkurani gaskiya ne falaula idza balagatil hulqum
afabi hadal hadithi antum mudhinnun وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
تبارك وتعالى يتي أفبهذا الحديث أنتم مدهنون yanzu da wannan ƙur'ani kuke mudahana kuke mujamala kuke noƙewa wani fa ya tashi a cikin taro ma ce ni musulmi ne fargaba yake ji kunya yake ji abin da ya kamata kai alfahari da shi wanda Allah ta ce fihi zikrukum da kanan zanna ilaikum kitaban mal habibu ilaikum ne ko alaikum ilaikum ne ilaikum kitaban fihi zikrukum mun zo muku da qur'anin da darajar kuna cikin sa to yanzu da qur'ani ko kuke lokewa kuke jin kunyar ku bayyana ku musulmi ne ko kuma ku mutanen alqur'ani ne sai ka ce mutum ya karanci addinin musulunci gashi ma da cin qur'ani ya iya tafsiri ya san kirawoyi kuma gwargwado ya san fassara ya san hadisai amma an ce mai ka karanta yana jin nau'i ya ce addinin musulunci ya karanta to irin wannan ake nufi wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuma kuma yadda arzikin da muka yi muku ya zamo dalili na karyatawa ashe arzikin da ubangiji ya mana bai kamata ya sama dalili na mu gaskata ba falaula idza balagatil hulqum to ina ma dai a ce lokacin da abuka ta tsurai ya zo zuwa ga makoshi alhulqum guda biyu ne akwai hulqum wanda shine gurin gudana abinci ko wanda in ka sha ruwa nan zai wuce in ka ci tuwo nan zai wuce in ka zuƙi mirinda nan za ta wuce wannan kwaroron shi ne hulkum akwai kuma almari jijiyar mukun lafiya kenan wadda ita kuma wannan mari ɗin ta nan ne muke numfashi to da haka ba wannan makogaron wanda ruwa ke kwarara ciki ko in za ka yi amai kirkiwa ba shi alaƙi ne mari'u yake nufi wanda nan ne numfashi ke zuwa to nan ne mala'ika zai matsu rayuwarka sai ya kawo nan sai ya sa hama ko ya sa insulin tasfana ba ba flyer ta zugo shefin da shi Allah ce to ina ma lokacin da rayuwa ta kawo nan wa an tumi ne izin tanzurun kuna kallo da idanunku ga mutum zai mutuwa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mala'ikun da mun ka aje suna kusa da shi fiye da ku walakin la tubsiruna ba ku ganin su me yasa a wanda lokaci ba za ku ce bai mutuwa ba kamar da makaranta maku jiya ko ga masu jinya nan daje da daje daɗa babu mai iko shi ce a bari yana cikin jinjiki ya damu sai ni shi manzon kira ka tawo mai kamar girshi ya ce ma bawa ka san ka bar batun tashi an karya gabanka komai naka baka da shi ina dubara ayo ka zan cikin uzuri sai Allah ta'ala ce to inda kuna iyawa kuna son ku gwadi kuna da iko radda dan uwan ku zai mutu ku hana shi mutuwa sai ku ce sorry ba abin da za ku falaula in kuntum ghaira madinin inda a ce ku ba wa'anda za a tara a yi musu sakamako bane yawmaddin aljaza ba wanda ake masa sakamako bane tarji'una ku dawo da rayuwar ne in kuntum sadiqina in gaskiya ne kun ce ba za mu tada mutane mu yi musu hisabi ba to ku hana su mutuwar don ya zan kun fi jin saukin ma hana ai tashi ku hana su mutuwar in gaskiya ne fa amma in kana min almuqarrabin فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين الله كسامة فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فرسل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فأما إن كان من المقربين شي wanda zai mutun nan idan yana cikin muqarrabin yana cikin as-sabiqun as-sabiqun فروح وريحان نني ملائكة ذا سكمس أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان كي بشارة بروح وريحان ذاك شقهوت ذاك شق نعمة وعلى الدنيا تكاري شسا مؤمني يا مت متنا تكوكا شبهنا سينا تمرنا tun kafin ya mutu mala'iku za su ce masa abshir bi rauhin wa rayhan wa rabbin ghairi ghadban zaka shiga ni'ima da daɗi zaka ga ubangiji yana ba mai fushi da kai ba saboda baka fusata shi ba faruhun wa rayhan wa jannatu na'im zai shiga ni'ima da jin daɗi da aljanna gidan jin daɗi wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin idan kuma cikin yan dama ne kun ga akwai muqarrabuna sune sabiqun sabiqun akwai ashabul yamin ko to amma in kana min ashabul yamin fa salamun laka min ashabul yamin to amincin Allah ya tabbata gare ka gaisuwa gare ka daga mutanen dama ma'ana suna cikin salama suna cikin aminci ba su da wahala wa amma in kana min almukazzibin adh-dhallin amma in cikin kashi na uku yake masu karyatawa batattu fa nuzulun min hamim sai masauki na wuta وتسلية جحيم دقونو وتجحيما إن هذا له حق اليقين ذات متونن شيني حق اليقين شيني قسكيا تكرشي وسمو فدا مكو أكوي علم اليقين كو أكوي عين الحق اليقين أكوي عين اليقين أكوي حق اليقين يظن لك أندو ما شكي متا علم اليقين نيغريشي عين اليقين نيغريشي haƙul yaƙin ne an muka ba ku misali da ka'aba ko kowane mu ya san akwai ka'aba don ko ba komai ya ga hotunta kuma ya ga dubu da suka je suka gani suka dawo amma na ilmul yaqin to ran da kai isa maka kana kallon ta ka kai gami ainul yaqin don ka ganda ya doka da ka isa kan rungume ta inna hadha lahu haqqul yaqin saboda haka kuna kare ta babu wuta babu sai kun tsunduma cikin ta sai Allah ce inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim ku yan aljanna ku yi ta tasbihi da godiyar ubangijin ku wanda yake mai girma to kaga wannan sura ko ina tana tunatar da mu girman Allah shi yasa gaba gaba sai ana ce mana fasabbih bismi rabbikal azim kai godiya kai tasbihi da girmamawa ga ubangijinka saboda haka babu abin da zamu mu yarda da ubangiji kan mu yawaita tasbihi zaka nan sallallahu alaihi wasallam kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلبومي بيو ما صوتين فدي ما سنوي غلادا ما سويوا ورن الله شي da kare kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai wahala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya haura ya sauka sai yayi kabbara a hawa sai ya tasbiya da ka ya kai mai hawan jirgin sama da ya tai daga ka fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da ka ga fara surmuya qala subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim inda zaka gane tasbihi babban abu ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba mu kada ke tasbihi ba duk halittu suna tasbihi saboda haka zaman ka na kwarai shine ka zamo kana tasbihi da gojin ubangiji kuma tasbihi na cikin albaqiyatus salihat wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ubangiji dauke sake ce kana Allah ramu kuma ka bani karshen aya almalu wal banuna zaka ce aha almalu wal banun zinatul hayatid dunya kudi da yaya su ne adon duniya Allah ce wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala manzo Allah ce albaqiyatus salihatu guda biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah duk duniya abinda zaka faɗi bai kai nauyin waɗannan guda biyar ba kuma inda zaka faɗe su haka sau ɗari ka ce ma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hudun nan ka faɗe su sau ɗari duk abinda ɗan adam ya duniya bai samu lada ka in ba haka da yayi ba saboda haka mun bar lokuta da yawa ga rafa sun tafi a banza da yawa mun kashe lokacin mu inda bai dace ba haka ya kamata mu dawo ma zikiri jama'a fa subhanallahi hina tumsuna da yamma ku tasbih wa hina tusbihuna kun waye gari ku yi tasbihi wa ashiyan da bare ku yi tasbihi ko da daddare ku yi tasbihi wa hina tuzhirun ko lokacin tsananin zahin rana ku yi ta tasbihi saboda haka ya kai mai tuka babur ita tasbihi bisa hanya ya kai wanda aka goyo akan acaba ita tasbihi bisa hanya ya kai mai tura baro zai kai kaya ita tasbihi kayan ka karasa ya kai kafinta mai buga hama rika tasbihi kana bugun kusa duk abin da kake yi cakuda shi da tasbihi shine alghanimatul barida ganima mai sanyi ba wahala azumi gashi muna yi ba akwai wahala ba amma yana haduwa da tasbihi tasbihi ba wahala sallah akwai wahala kai da komo wani lokaci tashi bacci sadda ba a so amma akwai tasbihi tasbihi yana da su shi yasa Allah tabaraka taala ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah ya fi komai daraja don haka in wa mu riƙe azkarus sabahi wal masa idan kana da himma da bi al azkar na nawawi idan himma ka ta karanta samu hisnul muslim takaitacce na malamin mu sa'id bin wahab al qahtani rahmatullahi alai karami ne aljiyunka sai ka sashi a saudiya riyal guda ake sai da shi dan najeriya naira ɗari biyar naira dubu akwai mai fassara hausa wanda dan uwanmu malamin mu dr bashir aliyu harazimi limamin alfurqan oon ya fassara akwai fassarar turanci duk wanda akwai transliteration ma ga yan bokon da sun kasa karatu kai muradi dai in za ka kwanta ka yi tasbihi ka yi zikirin da annabi in za ka tashi haka in za ka fita gida haka in za ka ci abinci duk abin da za ka yi ka cuɗanya shi da ambaton Allah wanda duk harshen sai ke ɗanye da ambaton Allah to ranar mutuwa ba zai dana sani ba ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su cika da kalmar shahada yan uwa mun yi farin ciki kwarai da karɓa kira da kuka yi mun ba da account na sahaba kuma alhamdulillah kun karɓa kiran da muka yi za mu maimaita akawun ɗin har yanzu sannan mu faɗa muku zunzurutun kuɗaɗen da kuka zuba domin ina jin zuwa yanzu akalla sa mutum dubu da suka zuba jari a ciki akawun ɗin na access bank ne ahlul baiti wa sahaba foundation 0025 42 33 74 0025 42 33 74 a halin yanzu da nake muku magana akwai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da saba'in da bakwai da naira ɗari da saba'in amma muna da opening balance sai karanta ne naira dubu ɗari da saba'in da bakwai amma cikin saba'in da bakwai nan dubu goma wani ɗan uwa ɗalibi ya aiko su daga uganda shi ma ya ce a sa ga wannan asusun ba ayyana ba to da kawai ta dubu ɗari da sittin da bakwai su za ku cire daga wannan kuɗi da na faɗa muku yanzu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da saba'in da bakwai da naira ɗari da saba'in mutane masu ɗimbin yawa sun sa kudadensu a ciki Allah ya saka musu da alkhairi na ga kudi daga ulul absar focal point wanda ajiya ce muka yi 158 daga cikin su kudi na baya yanzu nan suka shigo minti nawa da shigowar su bayan su wani dan uwa ya rubu Jabiru Dahiru ya turo naira 500 akwai masu 500 akwai masu 1000 akwai masu 200 akwai masu naira 150 akwai masu 3000 akwai masu 5000 mutum daya sa 10000 mutum ɗaya sa dubu ashirin da biyar wata mace ta sa dubu ashirin wani ya sa dubu hamsin wani ya sa naira dubu ɗari biyar to da mai dubu ɗari biyar da wanda zai wuce shi nan gaba da wanda suka kasa shi ubangiji na roƙe ka ka biya ba kowa buƙatar ta alkhairi yadda suka tallafa don mu kama waɗannan bayin da suke cikin wahala Ubangiji Allah ka tallafa ma rayuwarsu, Allah ka hana musu shan wahala, Allah duk wanda yake da niyyar turowa ka bashi iko, kuma ka shigar da shi cikin wannan addu'a, Allah ka samu ƙarshe mai kyau. Insha Allahu, daman da wasu sun riga sun fara turo request ɗinsu kuma wanda suka cancanta ne, baka insha Allahu daga gobe za mu fara duba families ɗin da muna ganin namu ne. Na gaya muku muna da sakataren cibiyar musulunci a nan wanda ya cika, ya bar iyali mata uku da 'ya'ya da yawa. muna da mai ja mana baki hadisi ya bar iyali mata hudu da yada muna da mai ja mana baki qur'ani alarama ya cika muna da ɗaya daga cikin malamanmu masu ba da karatu ya cika shi ma ya bar mata biyu da yaya muna da ɗan agaji ina jin biyu ma gare mu yan agaji guda ma matarsa da ciki ya barta to za mu fara da waɗannan gidajen su za mu ba su a wannan karo na kuɗi za mu ba su je su sayi tufafin sallah da kansu sannan mu zo ga sauran bayan Allah waɗanda suka cancanta ga wannan ya sa dubu biyar yanzu yanzu tana shigowa to ubangiji Allah mu dauke sarki ka karbi aikin mu gaba daya ka sa mu gama lafiya mu cika da imani wa sallallahu wa sallama baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh